بعد المجموعة أخرجين لنا بعد المجموعة يا أخوي huda wa yaro namiji kunni da kuma huda wa yarinya ta mace kunni a kunninta wane ne ya halatta wane ne bai halatta ba ina dalili ga haka amma an ga ta shari'a mu musulmi ba ma komai sai da dalili za mu tashi ne ce wa duk sahihaini nan ne ko ya ce wa duk sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim لما حرض النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة yayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗaitar da mata ga yin sadaka wannan lafazin na harraba ba ba a cikin hadisin yake ba a kama hanya ce ta yin bayanin abin da hadisin ya kunta to ne jin kawo maganar malamai na cewa shi wannan fi'ilin na harraba galiban ana amfani da shi ne lokacin da ake zafurar da kai ga yin wani aiki ne dan karan lada amma rai bai da daɗi to sai a duba matan da ake zafurar da su ga yin sadaka suna bayarwa ne kar'an kuma suna bayarwa ne tsawon suna masu jin daɗi amma samu mai karba sai ce ne don haka ne sai ce da ba sai idan harrazan aka yi amfani da shi ba da sai a ce لما حث النبي lokacin da ya kwaɗaitar ya zaburar da aiki kalmar harza da in ka bibi qur'ani kaf inda ta za ka zaburarwa ce zabarin da rai ne wa harza da mu'minina ala al-qital zaburar da su da yaki kaga kuma shi yaki wani abu ne wanda yake rai baya sai kutuba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum lantangar ga Allah da yakin nan an da ban fasu to lokacin da annabi ya zaburar da mata game da yin sadaka da alaka da mar'atu tulfi ya khulqa sai mata ko ka zama ce nan ba ke su jinsi ne ba mata ɗaya ba ba ni ba ba uku ba ga sunan da yawa ko sai ka zama ta ta wurga dan kullinta wal qursu shine al halaqatu al mawdu'atu fil udhun dan kunni mai gare-gare mai tsarikul wanda ma kan kira ta yawa irin na muka ce irin na bararo ko dai irin na kuna abu ne za a rataya kunni ko sai ga mace ta kaza hannunta ta je dan kunni dan kunni nan da ziyar nariya ne ba irin dan makalin nan bane nira dan kunni ne na azurfa da zinariya mai daraja sai mace ta ciro shi sai ta wurga a kwandan da ake tattara sadaka wanda ana kai shi wajen masu yin zinariya da azurfa yanzu nan za ka ji sununin dalanir da jaratin wannan hadisi ne da imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu da idai ne ba da kullu ba ba da dai kuma ya fitar da shi ma a wasu wuraren haka imam muslim ya fitar da shi a cikin salatu da idai ne babu sarkin salati kamar da idi wa ba'da hadisi ne na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu mahallin shahid a nan shi ne ba sadakar da matan ke baya ba wannan tana da muhallinta a abin ban sha'awar mata sai ta je ta cire ɗan kunnin da ta makala a kunninta kuma ka san sai ba huci ba zai makala ba zai fashi to kenan annabi ya ya san daga kunnin suke cirowa shirin ma da bibi yace wa yakfi fi tawazi an ce ba ma sai an tsawaita zance ba ya isa game da halaccin huda wa mace kunni ilmun lahi wa rasulihi bi fi'lin nafil sanin da Allah da manzon shi suke da shi game da aikata haka da mutane ke Allah ya san in an yi haihuwa aka samu mace mutane na huda wa ƴaƴan jirajiran mata kunni bai taɓa wahayin cewa a irba wa yake duk لا يسأل عما يفعل وهم يسألون من زم الله صلى الله عليه وسلم يا أخم متهنا وانا سريعا bai taɓa ɗaga kara ba ko ya tada kara ya ce sam daga yau a bari bai taɓa yi ba shirin da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi yaɗi ta dalili yake cewa ya kiraru ma'ana zalik da kuma ikirarin da suka yi game da haka sun yi ikirari mana shirin da suka yi ikirari ne sun yadda kenan falukana مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن أو السنة داود كني da ake wa mace dan ta samu wurin makana da mutum nufe ado dawo da yana daga cikin ababen da aka hana to lana ha an alquran da alqurani kafin ya kammala sauka sai ya hana kuma aure sunna ko kuma da sunna ta hana kaga dai alqurani ya hana ko sunna ta hana duka dai shari'a ta hana فإن قيل إذا كما أكتي فقد أخبر الله سبحانه حقيقة أن أخذ من سرك يا بعد ناباني عن عدوه عبدي لقد بكي شعبدي كده بكي أن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كده بكي قليل مكي قريب me kuma bayyanannar iyayya to Allah ya bada labari a cikin suratul nisa'i game da iblis annahu kana shi iblis ya ce wa la amawannahum fa la yufakkirunna adana anani Allah sarki sarki ya kine wa shi ya ce ya dauna min duni illa inasa duk wanda suke bautar wani Allah ba kowa suke kira ba sai dai mace naka ce da yake wata mace ce maka lata sunan mata ne da rike mata ma unsa sunan mata ne da rike mata ma manata mace goban mace Allah ce ba abin da suke bauta ma sai dai gumaka masu ɗauke da sunan mata wa iya da rauna illa shaytanan mariya ba wanda suke bauta ma sai shaidan kangarari nan mariya da jalo kangarare kenan ba mara lafiya ba kina lafiya la'anakullah yadda ya ce Allah ya tsine wa shaidan Allah ne yake ba da labarin ya tsine wa shaidan in ma ita ce nisan da mutum da zarama babba da da aka kai dan ne ya ibadi ta nasiban mafruda yake da yake Allah duka ka tsine man sai na ibada ko na a cikin ƴaƴan adamin nan da ka tsine man saboda shi to shine sai sai ke dan yayi karin haske kawai ta hanya zai ibada bai shi a cikin mu shi ne faɗi hanyoyin da zai bi ya ji barabin shi la taqidan na min ibadika nasiban mafruda wa la uzidannahu ɗaya kenan wa la umanniyannahu biyu kenan wa la amurannahum fa la yubtikunna adana al-an'ami uku kenan wa la amurannahum fa la yughayyirunna khalqa Allah abu hudu yake faɗa wanda daga ciki shine ma da ya ciro mana wannan wada amuran nahu shi dan ya ce sai na umarce su zan rika shiga ina sa musu wasu wasi har su fa har su zama nawa idan suka zama nawa sai ya rika ba su umarni duk wanda ya fanta lebar Allah shi dan umarni sai ya rika bai kar kai sallah ka bi gidan giya ya sata ya karya ya ha'inci ya tuwa-tuwa wala amuran lahu daga cikin umarnin da shaitan zai ba fa da yubatti kunna adana al'anami shine sai so rika sassa ga kunnin dabbobi ya keta kunnin dabbobi zai ba wani misali yadda larabawa mutanen jahiliya suka ɗauki wannan a matsayin ɗabi'a idan suna da taguwa ta haifi mace ta ƙara haihuwar mace da mace da mace da mace ya mata biyar a jere na shidan sai ta yi sa'a sai ta haifin na ne wannan dabbar an gama yan daga suna ka sai a ji a samu kullum su sai a tsaga to yanzu ita wannan dabbar tana da cikakken yanci a ƙasar in kai sanya ta zo za ta ci ba da ba ka kore ta dole ka ya ce ta har sai tabbata ta ce ta ce sannan ba a dora mata kaya ba a hawanta ba a ɗibo ruwa da ita ba a hana ta shiga gonar kowa. Gobe za ka ɗiba ɗan amfanin gonar da ka zoma da rani da kwantalar ruwa ta shigo ita kuma za ta yi kalaci dole ka mata. Saboda abin bautar su ya riga ya ƴanta ta kai awa da za ka haramta mata. To shaidan ne ya ce sai na sa su rika haka. Shi ne wasu ka ɗauko wannan arziki suka kafa hujja a in kai mai yarka mace da aka yi ba hujjin kulli wai ka bi umarnin shaidan ne amma wannan ya zama da fariki ne shi fa ke dan ya ce wa wa da amuran na mu fa da yubatti kunna azanan anani ma da kuna maganar mutane ne bari a gama sai a dawo da komi sai ka dawo aya ko su mutanen jahiliya dabbobi ne ma da yake ayyaka tsaunaha sai su yayyanka kunnen dabbar wa a da ya masu wannan istidlali suka ce to kaga wannan ayar tana nuni ala annal anna qata al qurni cewa yanka kulli ko huda kulli wa shaqqa wa shaqqa anna qata al qurni yanka kulli wa shaqqa da huda kulli wa takbaha da hudawa shaq asaba ko sak a huda min amri shaytani yana daga umarnin da shaytan ya ba dan adam fa innal batka domin kalmar batku wanda ya yi amfani da ita wala amuran na hukum wala yubatti kunna huwa al-qasam shine al-qasam wa tatqul udni udni huda kunni qasqul lahu ayyanka kullin ne fa hada mulhaqun bi qasqi udni al-anani to wannan za a rikkar da shi a babin hukunci na hani da huda kullin dabbobi al-qiyas ma al-farqi ne qila wasu malamai sun ce wannan magana ce ta ibn al-qayyim al-jawziyya ibn al-qayyim al-jawziyya yace hada min afsad al-qiyas wannan yana daga mafi munin qiyasi da aka taba yi irin da yake kan qiyas ma da faridi qiyasin da yayi ma qiyasi ne wanda bai gina akan sharuɗa da ƙa'idojin qiyas ba fa innal ladhi amarahum bihi shaytan abinda shaytan ya umarce su da shi annahum kanu idza waladat lahum an-naqatu khamsata absuni idan taguwa ta haife masu ƴaƴa biyar fakanar basul sadisu zakara sai ciki na shida ya zama na ne shakku udunan nafa za su tsaga kullum ita taguwar wa harramu rukubaha za su haramta hawanta gaba ɗaya wa a biha za su hana amfani da ita gaba ɗaya ko shure-shure take ba za a yanka ba a ci nama a rage asara haka za a kyale ta ta mutu saboda tana da daraja daga wajen gunkin walam tutrat amma in sannan ba a korar ta lokacin da za ta sha ruwa ka sayo ruwan zamzam jarka guda za ka raba a matsayin sabon alhali ta zo za ta sha sai ta kyale ta in ka koma ka sake siyo musu dan ka bar ta shan ma wai ka ta mutunci a wurin mutanen garin tunda da magudawa ne sannan wala ammar a sannan ba a kore ta a wurin kiwo ka yi gonar ciyawa ka wahala ka shuka ka waye sai ka kyale ta sai ka ci wa kadu suka ce halihi bahira wannan ce dabbar da ake ce mata bahira jinsi ne kusan guda hudu da ɗaya da ke zuwa turutu Allah na fa shara alahum shaytanu fi dhalika shari'atan min indi sai shaytan ya shar'anta musu wata irin shari'a da ta zo daga gare wacce ta sabawa shari'ar Allah madaukakin sarki kaga wannan da kiyasu ma da fariki ne gaskiya bai yi ba su za ka wannan bai isa dalilin da zai hana a hudawa mace kunni ba fa aina azamin nafsi gudun da saniya to dan Allah ta ina ma aka haɗu tsakanin wannan mai tsaga kunnen dabba da suke biyayya ga shedan da kunki min nafsi gudun da saniya daga kuma huji ga kunnen mace liyuza asiya alhiliyatu kuma an huda wa macen nan kunninta ne don a sanya mata kayan ado ita ko mace da zanta yar kyale-kyale ce yar kyale-kyale ce a kula da ita sai sa shi kan yasa ce a waman yi na shaku fil hiliyati yanzu wacce ta taso a cikin ado da kyale-kyale wa huwa fil khaisani ghairu mubin in an zo fada ba sai da karfi ita ce zaka kwatanta ka ce ita ce ta Allah ka ɗauko wani namiji ɗan bana bakwai mana za ka ce yadda za ka yi ɗan mace ƴar agogi ƴar kwalita ce ƴar hutu ce galibin mu a Najeriya ba a tabbata da wannan ba matan Najeriya ba sa da wannan wannan hutun ba sosai ba wani sai shekara sun yi uku bai mata asin da asin ba wata shekarar ya wurga mata a tamfa da ɗari bakwai da dinki idan sallah ta zagayo kuma ba a tamfar ta wurga mata takalmi idan wata ta zagayo ta canza mata hijabi shikenan ita dai da haɗi mai kyau sai ta shiga aljanna ga warin hayaki ba a kai ta asibiti ana cross-checker medical check-up amma ka ta karshen irin na larawa da muke gani mace ba kalamar gwamnati ba ce yanzu in ka je masar ka ce kana so a nuna maka mabatawa ita za ka iya kewaye zariyar ka za ka samu goma fasawa ita ma za ce maka mijin ne ya rasu waccan mijin da sojan sama ne aka kashe waccan kuma hadar jirgi suke da mijin mijin ta ya rasu waccan kuma kaza amma a ce shi ne ya dauki alƙalami ya yamo takarda ya rubuta ya sake ta saki daya kashe ya ka samu abu ne mai matuƙar wahala haka saudiya da zai misali manyan malaman wani saudiya ka kawo ne mata biyu Allah ka yi ba duk limaman haramin nan ba na da mai mata biyu duk daidai ne an taɓa tambayar wani Muhammad Sale ibn al-Usaini da dai duba yaya na irin ta ta yi ne shi ta karama kalla me yasa ce mata daidai ka san mata bibbiyin shi ya da asibitin sautin ya shi ne mace biye da ɗaya ya ce labari ya zo mana mutanen afirka suna mata fiye da ɗaya haka da ya zo ziyara ma da ya kai kamar dai labari ne ya kai na gaskiya haka ce ku me yasa wani ce to mu al'adar mu nan in ma za ka ƙara to sai ka kwarin a siyasa dan dole ka lallaba ta gida dan za ka iya bace maka wani gatsin da zai zama ajalin ka za ka dole ka lallaba ka lallaba kafin ka ƙara sai kun zauna hanyar jejeniya za ka sai maka hannun jari gida na miliyan ashirin to duk sai kai sai ne kayan da shi ne sai ka ƙara kuma kila sai ka san wa za ka ƙara wasu yanka duk sai kai mata wannan to za ga auren su da bambanci da irin nan to za ga auren su da tsada da tsawaiya matan su ce juya mana to ka ga wannan mata in ta ime ce ne in ka kai ce kiran larabawa wacce mace za ka samu yana mijin ta girki an baka wahala ka nemo masu take mijin ta girki sai ka kara da kila irin lardin zare baka samu gida biyar ba kowace mace mijin ya zama masu girki ko kuma a rika tafiya da duk ana ci su uku a rana na safe da ba za a tashi da sai wani sha ɗaya a tashi a yi wanka a tafi a ke na safe na rana kuma sai kamar a duhun ko la'asar shi kuma na dare sai wajen sha biyu da rabi inda akwai tsaro akwai aminci a kaɗa wanda a biya sun samu wani take ni shekara ashirin a haka a fatalata ya sa ta girki ya gani za ka koma gidan to amma ka ga yanzu nan ka auro mace ce ba za ta yi girki ba baban ce ai kana kafin ka dawo asuba an zo baban ya zo ya ta kaɗe ka ni za ki ma wannan gulakanci a gani dan me ma ake gida koya kan girki a girka ba a mashi wani a mashi gaji a gyara waya a gyara waya a kone ma kama tun da al'ada ce ka ga mu yanzu ba ma so ma mata su san wannan idan ma sun sani dai ba za a yi ba suna gara ma kan su sani mu tafi a hakan duk mu shiga aljanna sai wannan labarin annan to mace yar kyale kyale ce har suke cewa ita mace sai ta rika kare kare da dan tike tike da shafi shafi da goge goge shine za ta fito ran namiji ne bai da bukatuwar ire iren wannan kai namiji mai tsokar karu ku nama kuma ka kana tafa hoda sai ta koma baya ita da za ta shafa hoda ta hau kuja ta kalmar ta kafa sai a bata ta shafa sai kuma za ka ɗage kafar wando ko ka abin nan ɗin ta sa rahul ta shiga sandita wato hoda gare shi za sandita me ce ya za ka haɗa wancan tsaga kunnen dabba na shirka da kuma huda kunnen mace don sa mata ado allati abaha Allahu laha adan da Allah ya halatta mata ta yi an ta hadda da ta yi ado da su ba take ado da su wa amma wannan yana martani ne kan cewa siyasin bai yi ba wa amma ta kudurni kudurni asali amma huda kunnin yaro na miji a wani bugun ya zo liyu za a fi hada hiliyar domin a sa maki kayan ado akwai da duk wanda za ga ya huda kunni cikin maza in ka kalla sama ko ƙasa sai ka gane sunan ko dai ka ga up down ko ka ga askin marasa mutunci ko ka ga ya take wancan ko ka ga dai ba alamun ba ai ba irin ta addini lalatattun gari ne suke huda kulli shi yasa wanda ya holewa a baya da hudun kulli in ya dace da shirya ta Allah za ka nemi hudun karasa ya yi ɗan dabarbaru sai wurin ya rike to da ka huda kullin na miji fala fasaha da hudi ba wata fasaha da shi na mijin zai samu a ciki wa huwa qat'u qudwin min a'ba'i kuma hudawar ma yankewa ne ga wata gaba daga cikin gaban shi to da ka an mace rashin adalci la li maslahatin diniya ba wai don wata maslaha ta addini ba wala duniyawiya ba don wata maslaha ta duniya ba don haka ku da kullin namiji fala yajuz bai halatta ba ومن أعجب ما في هذا المالي yana daga mafi abun ban mamaki a wannan baki wani baki fatin hujin kunni awa a nan akwai ta kinsa da a sanibul bagada ne ya mara sun kare ku bagada tana da ban mamaki ga yadda ya koro ta ita ku bada alhassan ibn ali an jauhari حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو عمرو عثمان بن جعفر المعروف ابن اللبان حدثنا أبو الحسن بن علي بن إسحاق ابن راهوية قال ولد أبي من بطن أمه مصوبا أذنيه yace an haifi mahaifina waye fata wannan magana Ali ibn Ishaq ibn Rahuya ibn rawiya ko ya samu shakin malami ne a sai shi zai yi kula kuma yadda ya da wani za su yi fada cikin sarwa da zobala a shekara ta dari da sittin da ɗaya bayan hijira abu shakin malami na da kula ibn rawiya to kawai ke shigo an bar to wannan kistar tana komawa bayan mana yadda ya rayu a matsayin mai kima ta daraja ta ilimi da takawa da basira da duk wata siffa ta gari na tsakani ta tsare duk wata mugun siffa ta gari kana da Allah ya tsare shi to abin na komawa ne ga tarihin haihuwar to yau san shi ne yake ba da labarin haihuwar mahaifi shi ne shi Aliyu da Isa haka karna ya ce wuri da abi an haifi mahaifina waye ka tsaye wuri rakuya min batni ummi daga cikin mahaifiyar ki maskuban uzunai yana da huci a kunnuwan shi kawai ga na hidima da tun daga ciki an bude kunni lallai akwai magana kala yace fa ma za jaktira huya ila al-fasl ibn musa sai nani shike da sai ka kana shira huya kenan ya ɗauki mahaifina Ishaq ya tafi da shi wajen babban malami Al-Fadl ibn Musa fa sa'adahu an zalika idan ta karba ka da amman haihuwa amma to babban nan ya rakan da ya ta haife mu ina tambaya ina sirrin wannan abu ina fassara ina ma'anar wannan haihuwa me zan iya fassara wannan hutun kunne ga yaro na wa kada yace mashi wulida li waladun kharaja min batni ummihi masbuquwan ibnihi an kana haihuwar ta da miki sai ga yaron ya fito daga cikin mahaifiyar shi da hujin kuɗi fakana barka da abin da amsar da ba mai bar ma suka rasa kenan annabi ce idan duniya ta zo ƙarshe sirasar mumini ba za ta fita karyata ba sirasar shi ne ɗan karan an gane ta irin na mumine masu imani sai kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza kawai sai zo sai ya ce gwamnati na yunkurin yin wani abu sai ce ina jan kullum gwamnati karfe abin nan ita kuma gwamnati kila sai ta dinga da sai shi waye ko kan bai ma da jam'iyya ko jam'iyyar adawa baya da na muke adawa yake ba za a yi ba annabi ce in suka kuskura suka yi wannan abin sun shiga bala'i sun saka wanda suke mulka a bala'i za a tsaka sakamakon tsara kira suna ka in ka samu mai mulkin da ya san me yake yana nan yana la'akari da mutane in ya ga wannan mutumin yana da tsoron Allah sai jawo shi a duka dama galiban zai wuya ya shige maka to kai ka shige mashi ya waita ziyartar shi ya waita turzubar shi ya baka shawara zai iya baka shawara ko na bayan fage ne amma ko yanzu ka ga wannan tsari na demokradiyya ai ita da ba ma imanin a ciki dan addinin ne ma awwalu ma yajibu na amikanta to shi ko wannan yana da sarasa sai ma din ya ce mai yakunu kunnuka ra'ata ɗanka zai zama jagora ma'ana akwai fage da Allah ya kaddaro mashi ya shiga to wannan fagen da zai shiga sai ya zama zakara sai ya zama abin nunawa daga nesa cewa wannan babban in ma fil khairi wa in ma fi sharri ɗanka ko dai ya zama jagora a ayyukan alkhairi kamori ko kuma ɗanka in ya kasa sharri da aikin banna sai ya zama jagora sai ka ana faɗin shi in ka kira aikin banna sai ka ga ana cewa suwa ne ne jagorori suwa ne ne kaza suwa ne ne kaza suwa ne ne kaza yanzu ko da misali zaɓe aka nuni bari ba da misali da demokaratiya daga ce eh a nan anguwar wata akwati ta hudu an sace ta ana fatar an sace akwatin inda za ka tara mutane goma kalla bakwai ko shida za ka ba tunanin akwai yiwuwar wane to da shi kadai ne mujrimin da zai iya satar akwatin kuma galiba ya ka bincika za ka eh wannan shi ne eh ba wai shi ya zo ba amma yaran shi da shi kimiyyar to kaga wanda ya zama ra'asun fi tarikar da akwatin ya zama jigo a satar akwatin za ka yi kira yakin alkhairi wani masallaci da ke kan kai masu shimfiɗa ba za a fara halaru a nan da an fara halaru wani ya ba ya zama jagora a yin sarmai ya ce ɗanka ya abin da zan faɗa ke amma ni yanzu ban sani ba aikin alkhairin zai tasa Allah ya Allah ya sa ko ko aikin sharrin to yanzu wannan fassarar zai iya yiwuwa wani ya amfani ne ta ayyana wannan firasa in shi ma kila yana da kasawa tunda kaga ba mafarki bane ba za ka dauki ka'idar ta zama abin za ka dauki fassara ta zama ka'ida za ka yi faɗa wannan magana a cikin kare ko bagada a mujallar shida shida shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai wa kada gane rai mu kunna ku ta'ala a ba na fare ko fa ka anna al fadlan na musa kai ka ce fadlu da musa dan wallahu a'lam Allah shine masani tafarrasa fihi ya nuna kirasa ne annahu lamma tafarrada anil mawludina kulle abin da ya sa ya wannan ya ba da wannan ma'ana ya kalla ne ga to yaron nan ya sha bambanta duk wanda ake haihuwa duk wanda aka haifa za ga ba a guda ne kulli ba wanda ma ba a guda ba wanda ma ba a guda ba da nazar da mata ba a guda ba bi hada il khassa shi ga shi ya sha bambanta wannan dabi'a da wannan yanayi a ya tafarna da anhum bil ri'asa to shine yace lallai ko yaron nan sai ya sha bamban a tsakanin mutane da shugabanci kawo ko da kasa yake ake waye national citizen waye ɗan kasa na farko yanzu sai ta shugaban kasa a jiha gwamna a ƙaramar hukuma shiyama a gunduma kila kansila ko shi ne ɗan kasa na farko to tun da yaron nan da aka tattara jirajirai shi ya sha bamban da su to zai fi su wani abu har ya zama jagora ya ce fitini ko zai zama jagora a addini awi duniya ko kuma ya zama jagora a duniya وقد كان رحمه الله تعالى رأس أحد الزمان أي كوتيدا إسحاق بن راهوية يا زمن جابورا جماعة الزمن في العلم العلم والحديث ده حديث والتفسير ده تفسير والسنة ده سنة والجلالة ده متي الله يبني كلمة ده متي ده فرشني والأمر بالمعروف ده قولوا ده عيكم الخير والنهي عن المنكر ده هني ده ممونة زي ابن كبر معاد بن همام مغانا تانا أتكر حديثه أنا أولياء أبو نعيم yake cewa idan ka ga mutanen Khorasan duk in ka haɗu da mutumin Khorasan ka ce maki me zai ce game da Ishaqu da kaji ya soke shi to ka tuhumi addini ta akwai yiwuwar bincike duk mai imani na san shi da wanda ya san shi wanda bai san shi ba saboda janana ilimin ko wajen hadisi ka samu ka imamu da kaji me za ku ce game da shi sai ka tun sa kutun irin jiga jigan siffofin nan haka suke siffar ta yi da siffa ta nuna amincewa da hadisan ba tare da kokonto ba yace wallahi ya ni mun wal amri bil ma'ruf sai da ya zama jagora ga murni da aikin aikin alkhairi wallahi ya ni mun da hadi ga mummuna wa kasar da aliya da karya yan da aliya wa ahad al bilai da karya mutanen bid'a da bilal da khurasan a yanki da garin khurasan shi yasa yan bid'a suka tsare shi shi yasa shi na'ibuna rahmat ya kuce wancan magana وهو الذي نشر السنة في بلاد خراسان شيني واللي يعطى سنة أجرم خراسان وعنهم انتشرت هناك تذكرين في ذكرك يا هو حتى ما يفقك وقد كان له مقامات محمودة عند السلطان wannan mutumin yana da matsayi abin godewa a wajen masu mulki shi ba ma nan fada ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya soki wasu yanayi guda uku yake masakar albadi ya dafa wa manin da ba a sai da gawa wa man a tattu da rana kusi abu masakar albadi ya dafa mutum ya zo na kawai zai bauta ka ɗauki wani daga nan garin yanzu in ka gaishe a sabon gari ana gobe sallah ne ya ji zuwa takalmi daga nan kuma sai bani dan ka ka san kalmar sallah shi ake mai da ai babban shi ko to da yake zuwa kai da kasan a Ramadan to da yi a shekara shi ma haka to da to yanzu ka dauki irin wannan mutumin ka kai shi Abuja wani yar Abuja ka ce ya rayu in ba ya sa'a ba tun daga shida na safe sai shida na yamma ya kasa dan daga titi dan daga titi kawai ko ya kasa gano kofar shiga wani gida saboda electrical torch ko kuma ya zo yana magana tara mabambantan mutane daga matakai daban-daban a maganar ma za ka iya ganewa wannan da gani san binne ne wannan bai da bai da ne wannan kauye ne idan mutum ya zauna kauye ne wauta da zai shi da wauta to sannan sai ce wa manin da ba a sai da kawa duk wanda ya rika bin farauta za a gani wani matattaɓa natsuwa dai ka tsaya a kai da ko ya yi ilimi za ka yi ga sani ga wani don ka gama zai yafi ɗan farauta mai yi ɗanyi makale makale ɗan hayaki ɗan sabbarkan nan duk zai wuya ka raba shi da sunan ne da sunan kariya ka gaggawa ya bata to sai annabi ya ce wa man atassul da kuti wanda ya zama malam fada ko mai zama a fada ko gun masu mulki za a jikine shi ko dai a jikine shi da ganin gaskiya ya kasa mali ko kuma a jikine shi da goyon bayan karya to da gila gaban shi za a yanko wani irin hukunci ya saba wa Allah ya saba manzon Allah a ta karɓar Allah bai kare ni bai ka gani ne kaga sai aliman malik ai haka cikin sa ke faɗa da masu mulki me ka gani haka za ka tambayi imam malik idan aka tilasta wa mutum ya saki matar shi sakin yayi malik ya ce bai ba sarki ya ce ka ce yayi ce ba zan ce yayi ba saboda bai yi ba ko kafirci aka matsa wa mutum yayi kafircin ya haushe ba inda wani ukkure hawa kalbu ba ko in bil iman yace ba zan faɗa ba suka zane shi yake gara haka haka ake da sai ibn dubai da da da da da da sai ibn musayyab da sauran wa mana kashin tsana kuɗi to shi ne yasa ya zauna tare da sarakuna ya zauna tare da su saboda zaman shi ya yi amfani to da duk in ya faɗa za su saurara yanzu ga mala bakar gumi kaga yana da alaƙa da masu mulki amma kai ka san zaman shi da shi ya tambar da zaman wasu malaman yanzu ka taɓa gani ya ɗaga ma sardauna kafa shi ma sardauna in ma dan gumina wurin ba zai wani abu ba kuma in ma zai zai tambaya me shari'a ta ce in ya ce miki Allah ya hana ne ce to mun bari to kai ma ka samu irin sardauna a cikin shugabannin kuma zuciyarka ta zama irin ta gumi sai kai ma ka je ka tare a fada baka da sauran matsala kirta ke ke kyau zuciya irin ta gumi da kamantawa irin ta sardauna da ka auna da zamanka a fada kai ta fafatawa da kai to shi wannan mutumin ya sami karkuwa yana da matsayi ne abin yabo a wajen sarakuna yusfiruhu Allahu fiha bi adai wanda zaman shi a fada ya yi mashi amfani wajen cin nasara akan makiyayi za a je a kullo sharri gaba ɗaya cewa a kore ta a garin ƙarshen fasin ƙarshen da za a ce ne a kai wa mai girma sarki ya yadda ana kawo wa sarki sai ce ban yadda ba saboda suna da alaƙa ai da shi dindin ya mutu kafin ya mutu amma alaƙa shi da shi sai ya taimake shi wa yukhzihim ala yadayhi har ma makiyan shi suka rika kunyata a gaban shi sai sun zo gaban shugaba ko sarki sun ci mutuncin shi sun kullo mai sharri da makirci kawai sai sarki ya rushe wannan magana hatta ta ajjaba min sultan wal hadiruna har sai da sarki ya rika mamaki wani kai ibnu rawiya ya ake ake kullo maka sharri ne kuma kana tsallakewa hatta kada muhammadu bin aslama at-tusi har muhammad dan aslama at-tusi yace law kana tasawwi hayya da a ce Sufiyanu Sauri yana da rai da ta da ila'in hafa wallahi da ya bukaci abota da irin malayi Ishaku na Zawiya saboda ya samu kariya daga makinta makintan da ake kullu mai kuma da ya samu cin nasara wajen da'awa fa uku zara da zalika Ahmad fa uku zara da zalika Ahmad ibn Sa'id ar-Rubaqi sai aka bai wa Ahmad ibn Sa'id labarin waccan magana ta asusi shi kuma sai ya kara ya ce wallahi da kana sauri wa ibn uyayna wal hamadan fil hayat da a ce sufyan sauri da sufyan ibn uyayna da hamadani wannan wani istilahi ne na malamai sun suka ce hamadani wasu malamai ne sunan kowa hamadu hamadu kowa jabalun min jibalil ilmi akwai hamadu ibn salama wanda aka haife shi a shekara ta na ga tasa'in da takwas ya rasa ɗari da saba'in da tara akwai hamadu abin nan kai hamadu bunu sai shi ne wanda aka haifa shekara tasa'in da takwas ya rasa shekara ta ɗari da saba'in da tara shi ne hamadu bunu sai akwai hamadu bunu salama shi kuma yana yana bayan wannan ya rasu na ya riga wancan rasuwa ya rasu a shekara ta yi na ɗari da sittin da bakwai yana da wurin shekaru saba'in da wani abu haka to shi ne yake cewa waɗannan hamadan guda biyu duk da matsayi da jalala irin tasu da ake suna da rai da ta jure da isahafa da sun buƙaci alaƙa da irin isahafa na rawiya yake wallahi lauka da sauri abinna wa ukhbira bidhalika Muhammad ibn Yahya as-Saffa sai aka ba da labari ga Muhammad dan Yahya as-Saffa shi wannan Muhammad ibn Zaid inda zaka gane amsakin malami ne Ali ibn al-Baqi sai ce nan nan malamin nan mai haddar riya malamin Bukhari to da da yake kaga ko yadda ce wani na da kuɗi ki ka ni ban ga alama ban gane ba a ce to baka gane ba ko to idan suka haɗa da wanda ta ɗauka suke rike zai kasance yana da kowa zai gane eh a ko kaga yanzu na gane kuma takalmin sai ahaba ta yake sawa sannan kwana uku ya ci a hannu sai da ya gama ya baki ya tsara mashi kan na ke ya san ne koma ne ga to kaga yanzu ka gane yana da shi to shi ma haka ce dai yau aliyu dan madini ɗalibin mutum ne an gama kuma kuma ko kare a ce cika ne ma to shi ne shi sai aka ba Muhammad dan Saffar labari da haka fa kada wallahi law kana al-Hasan al-Basri hayya wallahi tabi'in nan al-Hasan al-Basri da yana da rai la taji ila ishaqati ashiya kathira wallahi da ya buƙaci ishaqu sarrafu ya cikin abaje da dama wannan magana mutum zai same ta cikin kare ko Baghdad na da Khalil Baghdadi a mujalladi shi na shida sannan mutum zai iya samun bayanin a cikin sirru alamin nubala ta Imam Zahabi wani bugun ta samu hakikin shabarawi za ka samu maganar a cikin mujallali na tara wani bugun kuma za ka samu a cikin mujallali na goma sha ɗaya amma dai kawai kai ne ka samu kai wa nan zubana ka je tarihi isa haku ya wani rahuya za ka sami wa'annan bayanai game da shi malaka wa kana imamu ahmad yusammihi amirul mu'minin imam ahmad ibn hanbal yana kiran isa haku dan rahuya a matsayin amirul mu'minina وسنذكر هذا وأمثاله za mu ambaci wannan da masu kama da shi fi kitabin nufuri da huli manakiri insha Allah ta'ala cikin wani littafi da za mu wallafa musamman don bayanan darajoji na ishabu dan rawiya kaga wannan maganar da ya faɗa wasu malaila ta ya rubuta littafi ni dai ban taɓa gani ba ko na gani na manta ita ce a kuma da wanda yake ce ba shi ibnu qayyim ibnu al-qayyim as-sakir shine bakar abdullahi abu zaid wani malami a kasar saudiya daga yaro ta shekara ta hijira sai da dari kusan da nawa ne mata ashirin da shida ne ko na makamanta haka ba dai zai yi abu da rasuwar shi wani malami ne na musamman duk littafin shi da ka gani kawai gaskiya galiban littafai shi za ka ga bai kalla abin in kun yi rubutu da yawa a kasa sai ya barka sai ya dawo inda ba da rubutu da yawa ba yana da mujam da ya rubuta mujamul manahin nafsiyya kamus na kalmomin da shari'a ta hana bari ka faɗi shafi dari bakwai da wani abu ina nan kasu in ka shiga intanet a google ka sa mu'jamul manahin nafsiyya ko a haka ma zai baka misali da duk duk yawan shafukan nan to shi baka rabu da abu zai saboda yayi rubutu da yayi akan ibnu al-qayyim a cikin wani littafi da ake sa suna ibnu al-qayyim da jawziya hayatu wa asaruhu wa mawaridu da ya zo bayanin littafan da ibn al-qayyim ya rubuta sai ya ce daga cikin littafan akwai manaqibu ishaqu ibn rafiya wanda wannan ke nuna ibn al-qayyim ya cika alƙawarin da yi kuma sai da ya rubuta littafi akan tarihin wannan bawan Allah ma da yake wani koro hikaya ta ajiba za mu ambaci wata hikaya wani labari ne ban mamaki duk da dalili ala annahu kana ra'sa ahadi zamani wanda wannan hikaya tana nuni ga lallai ibn rahuya ya zama shugaban jama'ar zamani قال الحاكم ابو عبد الله في تاريخ نيسابور اخبرني ابو محمد بن زياد قال سمعت ابا العباس الازهري قال سمعت علي بن سلمة يقول كان الذهاب عند عبد الله بن الطاهر وعنده ابراهيم بن ابي صالح وكان اسحاق بن راهويه ينا وجه عبد الله بن الطاهر تعالى دسو اخوي ابراهيم بن ابي صالح فسأل عبد الله بن طاهر إسحاق عن مسألة سيشي عبد الله بن طاهر يتنبي إسحاق دره يا جميل وتمسألة فقال إسحاق إسحاق يتي هذا ما لمن لا حتى يتي السنة فيها كذا وكذا يتي أبين لكي تنبيعك أبين لكي السنة النبي صلى الله عليه وسلم شيني كذا ده كذا وأمن أمانه وأصحابه أما النعمان هنا إشارة زواج أبو حنيفة هو شيء متعني فيقولون بخلاف هذا سنة فتر سابان هكا تسافر آدم كمانا sai a fahimta ta ko wanda shi ne sunna kaji kaji kaji hukuncin amma mazhabar abu hanifa ɗaliban shi suna da fatawar da ta saba wa haka ba sa fadar abin da mu muke fada duk da mun dogara da hadisai fa qala ibrahim sai shi ibrahim ibn abi sa'id ce lam yakun al-roman bi khilaf hada to da da maza ta kauri sai ce kai ta ka rika sanin me zaka fada al-roman bi fata akasin haka ba kana so kai ne kariya ba ka da hajja ka koma ka bi da tafai ka je ka sake dubawa kaga wannan ai kamar tozarci ne sai kure shi shi ne faɗa da isahaku sai isahaku ya ce ba zai da amsar da ya bai irin amsar nan cewa da dole mamaki ya ce hafistu gumin kitabin jaddika ke ka san inda na karanto karatun nan ya ce a to a littafin kakanka na haddata karatun na rage na sai jikan ma ta kawai na ya kakanta ne wanda gwamnin jiga ne yace wa ana ana wa ana wa huwa fi kitabil wahid gani da shi muna makaranta daya mun yi makaranta daya eh ai ga ga ai ga da cikin balako wani zai ce na girme ka kada wani ya gani shi ya ci ta ce ta waje ya ce to bai huce ki sai ya rika tawa ya girme ka da ya kanka dan sama ma kuma zai ka ce wani awa ni na raka baban ka daki a auren farko da wannan ya san me yake yi ai ko sai da sauke da daga ciki da ya kuma da sauki wannan tabbar sai a rufe ta kuma wannan mujalladin a kona shi dan Allah ko ya saye shi da kuɗi sai wallahi ni da zakan ka fa kana ibrahim lil abi sai wannan magana ta tada wa ibrahim ibn abi salih rai ta bata miki rai sai shi ibrahim ya kalla sulke ce aslaha kallahu Allah ya gyara al'amarin ka mai martaba ka zaba ishaqu ala jaddi ishaqu yayi wa kakana ƙarya ni ko wannan yabe ba a madadin yan uwa kai ne alƙali na ƙasa gaba ɗaya muna kawo ƙarar shi a bada isahaku sai isahaku ya ce yalla mai sarki ke nan ba abu ba ne mai tada hankali abu ne mai sauki ya ba asul amiru ila juz'i kaza wa kaza min aljami'i abin da za a yi littafin nan aljami'i a je a ɗauko mujalladi na kaza da kaza falyuqdiru sarki ya sa a kawo shi haka nake so ka san a lokacin za ka ce littafi na da mujalladi goma in ba a sa ba ka kusa ware mace ɗaki a gidanka bayan wani yanzu kawai sai ka saka ta jimfilo ma kawai kana zauruwa kana karanta to da yanzu an ci gaba yanzu da wannan rubuta ce misali a ando za a yi wani littafin kwana nawa za ka shiga ɗaki sarki ya ce kuma haka za a yi ko kuciye bin littafi kawai sai ku aka ja ka jinkin wani littafin littafin da ya ce a kawo فجعل الأمير يقلب الكتابة sai sarki ya rika hutawa yana hutawa ya a hankali fa kana yin tahaku sai sarki duk haku sai rika man sarki bai sauri ai ba za a je gun matsalar ba sai sai ranka ya dade mutta min awwal min kitabi ihda wa ishrina wa haka yalla bai daga tafin farko ka kirga warka 21 a wancan lokacin galiban warka ce amfani in ka dan ce shafi ko yanzu kana karatu ka dan ce a shafi na kaza to littafi ne da an yi rubuta na an yi rubuta na amma irin wanda yake nan kawai nan ba komai to ba shafi na kace mutum ba warka ta kaza in ka ce mutum shafi ka rubuta shi domin nan shafi ne nan ma shafi nan fuska ne nan fuska kuma akwai fuskar bata wanda ba komai to zuwa lokacin da ce yadda bai daga shafin farko ka kirga takarda falle ashirin da ɗaya idan ka je kan falle na ashirin da ɗaya sun ma'un da cin aka asure daga nan a shafin ka kirga layi goma ba fa'ala sai sarki ya aikata haka fa'ilan mas'alatu ala ma ba da ita hau sai ga matsalar yadda ya faɗa Ibrahim Ibn Abi Salih ne yi shiru wanda ya gama da ni shi ne nema karkar makariya wani bai na karkar ba kada abdullahi ibn sa'id sai abdullahi da sa'id yace bai sal adabu min hikka abdullahi da sa'id yace ni isa hau ni ba haddace ma ba da baban ki ba maganar ta haddace inda mas'alar take ni wallahi bai burge ni ba ma inna mala adabu bi mithli hadhihi al-mushahada abin da ya ban mamaki wai har layin da mas'alar take ka haddace kuma irin da wannan a gaban shi sun fi duhu ana cewa ya haddace hadisai sun fi dubu ɗari biyu ko ne da isnadi in bacci ta ce karanto maka ya za zuwa manna list dan wata zai raba kyauta kawai list ne aka yi rubuta sunaye sai aka zo karka mata kai ne lamba ta nawa a layi na nawa kake inda rubutun da ne a layi na nawa kake zai ka kasa mace da duk wannan sai sun hadda faka da ishaq sai ishaq ya comment wannan ashuha ta haddu da ni'matul lahi kenan yace fi yawmin mithli hada mun yi wannan fitinanniyar haddan ne don rana irin wannan da irin wannan yan koran marasa kunya mun san za a kaje to ga sai amfani yace da kai ya kafi lahu ala ya dai ya duwa da sunna da tula hada Allah ya ce mu ke mu mun wannan hadda ne don Allah ya kunyata makiya sunna a hannunmu irin wannan mutum makiya sunna ana ce maka hadisa ta kana kokarin kaucewa to ga Allah ya kunyata shi na kawo abu hadda na yi wannan kudu ba tare da kuma da ka same shi وقال له عبد الله بن زيد سب الله كان sai yake cewa kai da ni in naka sa kudu ne aka alka hadisi yace ni fa labari ma ya zo man an ce ka ma haddace hadisai dubu ɗaya fa qala lahu sai ce mace mi'atu hadithin la adri ma huwa ya ce to ni yanzu ka ce na haddace hadisai dubu ɗari ni ban san wannan labarin ba ka kamar ya dawo baya ko to sai ya faɗi abin da yake nuni da cewa dubu ɗari ba komai ba ce sai ce walakin ni ma sami'tu shay'an qattu illa hafizu tun da nake a duniya kunni na bai taɓa jin a waje na haddace to wannan ba shi bane dogon mamaki wala hafizu shay'an qattu fa nasitu ko ba taɓa haddace abu na mantawa wannan irin suka kana za su zama maka da digiri da masters da PhD a Kaduna. Ba da tabai ba ne? Tara musu ka da abinci da bayi da wurin sallah da rana ya ce ka dawo a jaraba. Muku yanzu aka samu farfesa shi bai rubuta littafi shekara sha bakwai yana rubutu. Amma an gabo da wani wuri ta ce ku zo mun wurin bugani. Abu ku da nawa ne? Shi wannan bayan ce shi ma zai ya dawo da garin rawa. wannan shine ita haku da rawiya mutum ne mai san karan kanta wal maqsudu kawai dai manufar kawo wannan kisar shine sai a ce garaka da fadlin Musa ingancin firasar da fadl ta Musa yayi fihi game da ita haku da rawiya wa annahu yakunu ra'san fil khair cewa zai iya kasancewa jagora a alkhairi ko jagora a sharri to kuma gashi sakamakon abinda aka faɗa ya zama ko abin da aka hararo kuma ya zama jagora an kai hada ce wanda alam Allah madaukakin sarki shine masani wannan shine abin da malai tattara da kane da mas'alar da ta shafi da kuɗi da aka sakamakon ƙarshe da malamai suke a kai ku da kunnin ya mace halal ne amma ku da kunnin namiji to shi kuma haramun ne shi ne ce layar kwata-kwata baya halatta amma mace daga haihuwarta a huda mata kurji babu laifi mai haka saboda inda za ta yi ado za ta yi gayu da sauran ababe da suke da bukatuwa sakamakon namiji shi kuma baya da bukatu dukkanin waɗannan ababe yana da saboda ne don shi ke mu darasa nan lafiya mu darasin da wasu mu tashi baki na goma sha ɗaya inda zai tattauna mana akan hukuncin fitsarin karamin yaro wanda bai fara cin abinci ba da hukuncin fitsarin karamar yarinya mace kafin ta fara cin abinci ko suna da bambanci mada ya tattauna tattauna ta ilimi da dalilai na shari'a don mu san yadda za mu mu'amalanci fitsarin da za su yi a mahanga ta shari'a ba ta da mun saba ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم